من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب wannan karasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah muna ƙara gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya sake dawo da mu wannan rana ta biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar haka ne ko haihuwa annabi isa shekara 2019 alhamdulillahi in yan uwa ba su manta ba mun kwana ne a cikin suratun nur inda Allah subhanahu wata'ala yake maganar masu jifan matansu da alfahasha lalle ne sai sun zo da shaidu guda hudu in ba zo da shaidu guda hudu ba duk ga irin hukunce hukuncen da za a yi masu wanda karshe Allah ya ce masu irin waɗannan abubuwa su ne fasikai Allah ya kiyaye mu asar masalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم alhamdulillah jiya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin abubuwan da muka fassara wallazina yarmuna almusanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun Allah ya gaya mana cewa waɗanda suke jifan matansu da yin zina ko ba su zo da shaidu guda hudu ba ku yi masu bulala tamanin ta ƙazafi kuma kada ku ƙara an sashe da su har abada domin waɗanda suka jefi matansu da cewa matansu na zina wa'innan fasikai ne to da Allah ya ce ka a ƙara an sattu ba su har abada sai Allah ya ce amma fa la taqana dumin rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahama Allah ce illal ladzina tabu min ba'di zalika sai dai waɗanda suka tuba daga cikin wa'innan wanda suka jefi matansu da zina daga baya suka dawo suka tuba suka ce wannan abin da suka gaya ma matansu sharri suke masu ba gaskiya bane wa aslahu kuma suka kyautata mu'amala tsakaninsu da matansu ko suka kyautata mu'amala tsakaninsu da Allah duk inda ake ganin suna wasu miyagun ayyuka yanzu an ga sun daina sun zama mutanen kirki fa inna allaha ghafurun hakika Allah mai yawan gafara ne ga bayin shi rahimun ko mai jin kai ne ga bayin shi subhanahu wataala nan kenan wannan ayat ta gaba ta sha ta karshen hukuncin waccan ayat ta baya da Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan kanku an shishe da su har abada to da ba a kawo wannan ayat ta gaba ba cewa illal ladina tabu min ba'di zalika da kenan duk mutumin da aka samu daga lokacin har zuwa ranar tashin alkiyama yema matar shi kazafi cewa tana zina ko ya kama ta da wani tana zina bai kawo shaida ba to bayan an mai bulala tamanin ta kazafi to har abada ba shi ba ba da shaida kowace iri amma Allah saboda rahama shi da rangwamen shi sai ce to ya janye hukuncin in an mai bulalar in ya je ya gane kuskuren shi ya tuba ya kyautata aiki to Allah ya yafe mai za a iya ansashe da shi amma duk da haka malaman fiqh suka ce ba za an shishe za an shishe da shi amma ban da wajen kazafi kuma kuma ban da wajen zina saboda ne idan a wajen kazafi ne watakila duk garin su shi kadai aka taba yi mabulala ɗari ta kazafi ko to da ya ji wani ya zo zai kazafi yana iya zuwa ya bada shaida dan shi ma ai mai bulala ɗari su zama da shi kaɗai ake kallo yanzu su biyu ne ina fata an fahimta sai malamai suka ce saboda wannan saddu zari'a din to lallai ba za a anshi tuba ba za a anshi shaida shi ba a wajen kazafi haka nan kuma kan me yema matar shi zina ka shaida kan zina ya ce matar shi ta yi zina to wataƙila idan ya ji wani mutum shi ma ya zo ya ce matar shi ta yi zina watakila zai iya hakikan cewa cewa wannan mutumin ƙarya yake dan shi ma ai mai bulala ɗari dayan a garin shi ɗaya ne to yanzu sun zama su biyu to amma duk sauran shaida baki ɗaya ta mu'amalar kuɗi ce ta aure ce ta ganin wata ce ta menene duk za a iya ansa shaida shi amma banda wa'innan abubuwan guda biyu wa'inda aka tuhume shi a kansu ya ƙarya aka hukunta shi an fahimci wannan saddin zari'a ba wai malaman fiqh sun janye hukuncin bane a kula da kyau a'a an toshe kofa ne dan kada wanda suka yi kazafi ga matansu su zo su nemi ƴan uwa dan su yawa a garin a daina ganin su da aibi su kadai wannan shine kawai ba wani abu ba wannan la gafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayin shi rahimun kuma Allah mai jin kai ne Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana na'am والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين na'am والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين na'am ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
na'am والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala bayan an gama wancan hukunci na wanda ya zo ya tuhumci matar shi da yin zina amma aka ce ya kawo shaidu guda hudu ya rasa kawo shaidu ba shaida ko ɗaya shi ga hukuncin da Allah ya ce mai mun karanta daga jiya zuwa yau ai mai bulala ɗari iya magana kenan to wannan shi kuma hukuncin da ake ce mai shine hukuncin da ake ce mai hukuncin li'ani abin da ake ce mai li'ani shine mutum yana zaune da matar shi sai ya ganta tana zina da wani ido da ido da ya ga tana zinan nan ido da ido ba shaida wanda na kawo magana hilal bin umayya ta jiya wanda shine hikayar na farkat hikaya shine da hikaya asimu bin addina jiya sai na bada su a lokaci da ya kamata ita hikayar a umayya bin a wannan hilal bin umayya da na faɗa ya kamata a ce a wannan ayan ne na bada ita to saboda da sarkar karatu ne na bada ta jiya shi wannan hilal bin umayya shine yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah me zaka faɗa game da mutumin da ya je iske wani mutum tare da matar shi sai manzo Allah yace to ɗayan biyu ne dai ko ya kawo shaida ko kuma ai mai haji a bayan shi ai mai bulala 80 ma matar shi kazai sai ce ya rasulullah ni fa na gani mazala ce iya magana kenan kawai ko ka kawo shaida ko kuma ai maka bulala tamanin sai ce na rantse maka da Allah Allah ba zai kunyata ni ba ya rasulullah tun da dai na gani wallahi sai Allah ya kubutar da ni to da yake dama an ce inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarahu a cikin bayan Allah akwai wanda in yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi to shi wannan Hilal bin Umayya yana ciki daman Hilal bin Umayya din nan yana cikin mutanen nan guda uku wanda mun yi karatun su a cikin suratul tauba in ba amanta ba mutane guda uku wanda ba su halarci yakin tabuka ba wanda manzo Allah ya jinginar da al'amarin su ya hana a yi magana da su tsawon kwana hamsin akwai ka'ab bin malik akwai mararatu bin rabi akwai shi wannan hilal bin umayya ta su ne wanda Allah subhanahu wataala can karshe a cikin suratul tauba yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu as-sadiqin aka inna ma yace laqad taballahu ala nabi والذي والأثار الشيء وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض Allah ya anshi tuba annabi da da masu imani da muhajiruna da ansaru waɗanda suka bi shi a lokacin tsanani sai Allah ya ce kuma da mutanen nan uku wanda Allah ya anshi tubar su sune Kabu Marara da wannan Hilal bin Umayya din ko kuma Allah subhanahu wataala sai ya gayya ya nuna ya yarda da su ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama da cikin masu gaskiya irin wannan mutum uku an fahimta ko kaga hilalin nan ashe yana da wata martaba da wani girma da matsayi a gun Allah to yanzu kuma sai ya ga matar shi ana ce mata Haulatu bin Qais kawai ya kama ta ya je sallar isha'i ya dawo kawai ya kama ta tana zina da wani a ɗakin shi a fa zamanin manzon Allah ya zo ya gaya ma annabi manzon Allah ce to ka kawo shaida ko ai ma hajji to wallahi Allah ba zai kunya ta ba ya rasulullah an ce kuma wannan abun an yi shi ne ranar juma'a annabi alaihi salam kawai sai aka ga hali na zuwan mala'ika ya zo zuwa can sahabbai suka yi shiru manzo Allah ya watsake an shi wahayi sai ya dafa shi manzo Allah ya ce Allahu akbar yace hilalu yace Allah ya wanke ka Allah ya karkake ka aje a zo min da matarka aka je aka zo da matar hilal manzo Allah ya ce to mijinki yana tuhumar ki ya ka ya kama ki da wani a ɗakin shi tace ya rasulullah wallahi ƙarya yake mu ya rasulullah wallahi mutum ne mai mugun kishi kawai gani ya muna musayan miyau na haushe tsakanina da wani kawai ya rasulullah sai ce zina miki suna musaya harshe hikima ce ta sa a ciki maimakon sai to ce ya ganni muna zina da wani a mata hukunci ce ya ganni muna musayan miyau da wani muna musaya harshe da wani tsakanin da ni wai muna zina da wani tsakanin auren shi ne hikimarta annabi alaihi salam ya ce to gashi Allah ya saukar da aya cewa zai rantsuwa biyar da Allah tun da ba shaida cewa ya ganki kina zina ke ma za ki rantsuwa biyar kina kara kanki cewa baki zina ba ta ce babu matsala kuma jin haka sai danginta suka yi ta tahuwa aka zo aka cika fadan manzo Allah ta wai ga nan ta ga kanin babanta nan dan uwanta wanta kaninta yayyanta an taru ana ta ayya mata sharri ya ci mutuncinta eh kaza eh kaza shi kuma kawai ya tage har sai da sahabbai suka rinka cewa hilalu ka janye maganar nan kaga saboda kai Allah ya saukar da aya sai ce ai da Allah ya saukar da aya bari ku ji abin da za a yi wallahi ni Allah zai wanki kenan mazala ce to lalibin umayya ta so kai rantsuwa ya miƙe tsaye ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa na ga mata ta haula da tana zina da wani sunan wanda aka yi zinar shi shariku bin sahma daya ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa na ga mata ta haula su ƴar kaisin tana zina da shariku ɗan sahama sai da ya haka sai hudu sai maza Allah ce dakata to ka sani idan kai ta biyar din nan to duk abin da ka ce Allah ya maka wa zai tabbata ka ji tsoron Allah sai ya murmushi ce ya Rasulullah ai tun da ne ta hudu zan cika ta biyar din manzo Allah ce to za ka hada da la'ana Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa ya ga matar shi haulat ya kaisin tana zinar shariku dan sahama idan kuma ƙarya yake mata Allah ya tsine mashi albarka Allah ce to ka gama naka ke kuma ta so ƙarya fa take ta taso ta wai ga dama ta ga danginta ta wai ga hagu ta ga danginta ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa mijina bai ganni ina zina ba billahi allazi la ilaha illa huwa mijina bai ganni ina zina ba sai ce so hudu manzo Allah alaihi salamu da zata ta bai ce dakata za fa ki hada da fushin Allah idan kin hada da fushin Allah fa Allah zai yi fushi da ki sai ta tsoro hey dam ita ga ta ga ga danginta idan ba ta rantse ba ta kunyata su ko sai billahi allazi la ilaha illa huwa mijina hilalu bai ganni ina zina ba idan kuma ya ganni ina zina fushin Allah ya tabbata a kaina Allah ce shikenan duk abin da aka faɗa shi ya wajaba annabi ce to ki tafi yanzu dai ɗa ba na hilalu bane idan kin haifi ɗa a rinka kiran shi da sunanki amma idan kin haifi ɗa kyakkyawa ɗan dogo mara jiki to ki kawo mun shi na hilalu ne in kin haifi ɗa gajere ƙiba ƙiba mai yawan mai ɗoyuka to na na sharifu bin sa'ama ne shikenan ana nan kuwa yau da gobe yau da gobe sai ta haifi ɗa tana haihuwa ɗa namiji yadda ka san shariku ɗan sama manzo Allah da ya kalli ɗan ya girgiza ya ce ba dan Allah ya zartar da hukunci bai ce da na zartar mata da hukunci annabi Muhammadu kenan shikenan amma ka ji hikimar Allah ka manta wannan yara da aka haifa ta wannan sai da ya zama gwamnan musulunci a Misra gwamna na musulunci wa a misira wannan dan da aka haifa kamar yanzu mu ce shege ko to wannan dan da aka yi cikin shege aka haifa he da ya zama gwamna a misira saboda ai ba laifin shi bane gwamnan kuma na musulunci kuma yayi adalci kuma ya mutu yana mai yadda Allah kuma za shi aljanna waye ce ma dan zina bai shiga aljanna to shikenan bayan an yi wannan sai manzo Allah alaihi salatu ce to Hilal ba ku aure tsakanin ku ya Rasulullah ai in ina da sauran sha'awa aure da ita ai ba zan yi haka ba shikenan ya zama babu aure tsakanin sa har abada to kenan ko yanzu aka samu irin wannan alqur'ani ya tabbata za a iya zuwa kotu ai wannan rantsuwar idan aka yi rantsuwar nan aka gama mata ta tafi da ɗa kai ko ba aure tsakaninku har abada inda za ku rage ku bi ne a duniya ba aure tsakaninku to nan muhallin shahidi ya kamata mu kula me yasa ba a nemo shi shariku dan sahama ba wanda ya ciki ai an bata shi ko to me yasa ba a kira shi ba saboda rashin asiri na musulunci da kuma musulunci iyaka abin da ya bayyana akan shi akan shi yake hukunci da mijin nan ya zo ba matar shi yake kara ba shariku yake kara ya yi zina da matar shi to sai a zo a nemi shaidu a mai hukunci amma yanzu yana tuhuman matar shi ne ta ɗauko kwarto ta kawo mai gida shi yasa hukunci ya tsaya tsakanin to har yanzu a musulunci in ga alkali ya dinga a kirawa da a jawowa da to bai san abin da yake ba a ƙa'ida ta musulunci idan aka kawo mutum ƙara to kan shi ake tsayawa in kaga ana a kamowa ne a kamowa ne a kamowa ne to an rasa gano kan zaren abu ne misali yanzu yan sanda da alkalai suna wani abu na kuskure sai a kamo ɓarawo ya yi sata da an matse shi wa ka sai da maka ya cewa ne ko shi kuma wataƙila wanan nan da aka sai da mai kayan nan ya sai da mu wani wani ya sai da mu wani a haka ake ko to alkali da dan sanda ba ruwan shi kai barawo kai kirari ka saci kaya suna ina suna gun wani to aje gun wani wani ina kaya ni na sai da kaya abinda kawai dan sanda zai yi ko alkali a ka'idar musulunci a yi makaya kima barawo ya biya an fahimta ba ruwan dan sanda ko alkali da cewa kai nawa ka saya kaza wa ka sai da ma a dinga dauke dauken mutane wannan zalunci zalunci ne wannan sai dai idan alƙali ko dan sanda ya fahimci to barawan nan da ya sato wanda ya je sai damuwa daga jin cinikin ciniki ne na mai sayan kayan sata to shi za a yi mai hukunci ya sai kayan sata amma an ga ya sai kaya tsakani da Allah ba hukuncin da shari'a za ta yi mashi haka Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana haka idan an tuhumci mutum kawai wanda aka yi kara shi ake tuhuma shari'a ba ta jaye-jaye da sauransu Allah ya gyara mana to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wa'inda suke jifan matansu da yin zina walam yakun lahum shuhada'un illa anfusihim ya zama kuma cewa ba su da wasu shaidu sai kawunan su su kadai wa shahadatu ahadihim to shaidar ɗaya daga cikin su tsakanin miji da mata arba'u shahadatin billah sune shaidu rantsuwoyi na shaida guda hudu da Allah ko kafiri ne haka ta uku ba zai rantse da gunkin shi ba ko da maguzancin shi ko don Allah zai rantse kuma ya rantsu wannan cewa innahu lamina sadiqin wallahi yana daga cikin masu gaskiya ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa na kama matata wance tana zina kuma gaskiya na faɗa innahu lamina sadiqin wal hamisa kuma rantsuwa ta biyar sai ya rantsuwa Allah anatallahi alaihi cewa tsinuwa Allah da la'ana Allah ta tabbata a gare shi in kana min alkazimin in ya kasance daga cikin makareta in ƙarya yake mata Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mashi to idan yi wannan ya gama nashi wa yadrawa na hal azab to idan shi kuma wannan mutum da aka ce za a yi rantsuwa ya ji nauyin rantsuwan nan ya ga tashi hankali ke rantsuwan nan sai ya toke to yanzu hukuncin shi ya koma hukuncin karatun jiya yi mata ƙazai auren na nan amma za a yi mai bulala tamanin a kwakwasa mai jiki don gobe ya ƙara yi ma wani ƙazafi wanda ya mamata shi ƙazafi ne zai hane mamatar wani to a kwakwasa mai jiki a mai bulala tamanin ita kuma ta koma gida kamar nan ce je ta ɗinɗima ruwa in ya zo ta gaggasa mai baya da inda aka kwakwasa don gobe ya ƙara amma in dai zai yi rantsuwa dole sai ya yi wannan rantsuwa kuma in aka yi ba aure tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yadra'u anha al'azab ita kuma sai a ingiza mata wannan dandana azabar ta rantsuwan nan dan wannan rantsuwa ai bala'i a ta da kai gaban mutane ka dinga sabawa kana billahi allazi la ilaha illa huwa dan Allah ko gaskiya ka wadi kana tunanin da inda ka wuce ba za a rantsa nuna ka ba ko gaskiya kai kuma in ba kai sa'a ba wallahi kana iya da an gama ka ji kishi ya kama ka ce a bayan ruwa in shayi a cika ji ranku wannan ta fara cin shigo in ba za a ba damina ta kare ka ya ce ai ba ku zan yaran sai a kotu ba ai haka ne ko to don haka zai zama cewa rantsuwar ita yin kanta wani bala'i ne da azaba Allah ya kiyaye da haka abin da ya fi ga mutum duk lokacin da mutum musulmi irin haka Allah ya jarrabe shi da shi to kawai kada kai wani dogon ja kada kai wani tada hankali kawai tun da ba za ka iya haƙura ba salin alon rubuta takarda saki ɗaya ka mika mata don me a ba komai na dai gaji da zama da ke kuma Allah ya bani wata ke kuma Allah ya baki wani an tona asir an tada hankali to duk wannan ya fi mafita baki ɗaya amma daga lokacin da aka yi wannan rantsar-rantsar ka faɗa matsala komin gaskiyarka ita ma ta faɗa matsala komin rantsuwarta kuma komai aka yi gaba sai an rinka jujjuya wannan abu balle dai a gun malam bahaushe ko balle a ce a ƙauye kuma dan wani ma jikan jikan ka da wani abu a ce kusan kakan shi ya rantsuwa da kakan shi ba Allah dai ya kyauta Allah ya kiyaye mu to Allah ya ce to ita ma sai a ingiza mata wannan azabar an ta shahada arba'a shahadatin billah ita ma ta yi rantsoyi guda hudu da Allah innahu laminal kadhibin cewa wannan mijina ta lalle yana daga cikin makareta ƙarya yake mata billahi allazi la ilaha illa huwa mijinta bai ganta tana zina ba ƙarya yake mata sai ta yi hudu wal hadisata kuma ta cika ta biyar an gazaba Allah alaiha da cewa Allah ya fushi da ita in kana min as-sadiqin in dai mijin nan nata ya kasance daga cikin masu gaskiya to Allah ya fushi da ita Allah ya la'ance ta Allah ya kiyaye mu walau la fadlillah ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم walau la fadlillah alaikum Allah subhanahu wataala ce ba dan falala Allah a gare ku ba shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa rahmatuhu kuma ba don saukar alƙur'ani a cikin ku ba da ba za ku iya walwala wannan matsalar ba yanzu in ba Allah ya aiko annabi ba ya saukan mai da wannan aya wannan rigima zai iya walwale ta Allah ce to ba don falala Allah ba annabi Muhammad ba don rama Allah ba alƙur'ani wasu malaman tafsirin kuma suka ce a'a ba dan falalan Allah ba alqur'ani ba dan rahama Allah ba annabi Muhammad wasu malaman tafsir suka ce a'a ba dan falalan Allah ba annabi Muhammad ba dan rahama Allah ba addinin musulunci don za ka gaje malaman tafsiri sun ta fasara amma dai duk inda aka juya dai babu malamin tafsirin da ya fita ga cewa annabi ba falala Allah ba ko annabi ba rahama Allah ba duk malaman tafsiri in ka zo tafsirai ko dai a ce shine rahama ko a ce shine falala ko a ce shine falala ko a ce shine rahama haka aka ta kewayawa to shine Allah subhanahu wataala ya ce ba dan falala Allah ba da ya aiko mana wannan annabi ko ba da rahama Allah ba da ya bamu alqur'ani da wannan matsala ba ta walwala ba wa anna Allah tawwabun kuma hakika Allah mai yawan amsar tuba ne wa'annan da suka yi wannan rantsuwa duk abin da suka yi a rantsuwan nan idan suka tuba suka koma zuwa ga Allah to Allah zai anshi tubar su hakimun kuma Allah mai cikakken hikima ne da ya tsara irin wannan rantsuwa wadda za ta fitar da kokonto da jayayya a tsakanin ma'aurata don a samu zaman lafiya. Na'am.
إن الذين جاءوا بالإفك عقبة منكم لا تعتبروا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
وأنا آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم آية ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna abubuwan mamaki a cikin ta ko da yake alhamdulillah kamar da na faɗa bara kusan daga kan wannan ayar na fara wannan tafsirin a wannan masallaci malam ya kwana annan la tawwabul hakim da shekara ta dawo na kama innal ladina ja'u bil ifk sai bana muka dawo kanta da tsawon shekarun alhamdulillah Allah mun gode to shikenan dalilin saukar wannan ayoyi za a ji wajen aya goma sha shida nan gaba tana magana abin da ke aukuwa kamar yadda aka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mata wanda ya zauna da su a lokaci ɗaya guda tara kuma yayi wafati amma manzo Allah ya auri mata goma sha ɗaya shine wani mai waka ke cewa tawaffa rasulullahi an tuske miswatin manzo Allah ya yi wafati ya ban mata tara akwai Aisha Hafsatu Zainab Zainab Ummu Salama Juwairiya Maimuna a suna nan dai guda tara na yi kokari ma yadda na kawo bakwai ko to wa'annan guda tara annabi alaihi salatu wassalam yana da wata al'ada duk in zai yi tafiya ta aikin hajji ce ko ta yaƙi ne ko wata ziyara ne ko wani abu ne maza Allah sai ya ɗauko takarda guda tara sai ya nannaɗe ku in ya nannaɗe waɗannan takardun guda ɗaya daga cikin sai ya rubuta asafar tafiya in ya nannaɗe su sai ya samu wani yaro ne ya zuba a hannun shi sai duk ya kira matan shi wani lokaci kuma sai ya ce masu sai ya ce ma yaron duk kowane ɗaki kowace su ɗau guda ɗaya to sai ya zama za a yi wata tafiya wani yaki sai aka haɗa kai da sayyidina Aisha da sayyidina Hafsa manzon Allah ya san shi takarda ɗaya ya rubuta ma tafiya da aka aka tura yaro ya kai yana zuwa ya je ya kai ma sayyidina Hafsa da ta buɗe ta ta ga ta tafiya ce to tana son su je da Aisha sai ta cire guda ɗaya daga cikin wa'incan ta san ba komai ciki sai ta aji sai ta ɗauko wannan sai ta yi mata ɗan naɗi sama sama sai ta ce ma yaron in ka je ka ce ma Aisha ta ɗau wannan ana zuwa ya ce na je ɗakin Hausa amma ta ce ki ɗau wannan dama sun haɗa suna son a tafiyar tare da su to shi kenan ita ma sai ta ɗau tafiya ya zo ce Hafsa ta ce ya Rasulullahi na ɗauko tafiya ce to ina taya ki wannan ya Aisha ta ce ni ma na ɗauko tafiya ce ah sai Hafsa ta ce wallahi ita ma tafiya ta ɗauko ya Rasulullahi sai dai in wajen rubutun ne ka rubuta tafiya guda biyu manzo Allah ya yi ya ce to shi kenan duk za mu ce da ku baki da alayhi salatu wassalam ya samu raƙuma guda biyu ya ce to abinda za a yi za ku rinka yin girki wuri ɗaiɗai yau wannan tana tare da ni gobe wannan tana tare da ni saboda adalci to shikenan wanda ke kirki to ita ce dokinta ai raƙumin ta ke kusa da raƙumin manzon Allah ana cikin tafiya sai manzo Allah alaihi salamu sai ya bude saboda iya tausaya ma mata da iya soyayya sai manzo Allah ya bude labulan Aisha ya ce Aisha ya Rasulullah ana tafiya bana baki labari ba ki labarin me zaka ba yace ba za ki so a ce bayan wafati na babanki ya zama shine halifa ta ba yace ina so ya Rasulullah ba za ki so ba ya zama matsayinki a cikin mata na guda tara nan kamar matsayin maɗaukakin abinci ne da ƙasƙantaccen abinci ta ce ina so ya rasulullah ya ce to wani labarin ma yanzu za mu yi zango wani labarin ma sai mun ci gaba da tafiya wannan nuna soyayya ne ga masoyi ka gaya ta kan mata jiki ya gaya mata magana ce amma ki kame baki ana zuwa aka sauka sai aisha ce hafsat albishirin ta ce ai annabi ya gaya mun wasu maganganu wallahi da za ki ji maganganun nan da kin ce ni wannan ai ya ce babana zai zama halifan shi kuma ni ce madaukakiya a cikin matan shi ta ce fa faɗi maganganun manganin da yawa sai ce to in ma kina son ki ji mu kunnan ki tabbas mu canza hakuri in za a tafi sai ce to shi kenan da yake shi manzo Allah basirin ne bi sauran gaibi qabla kiyami aka hawa hakuri manzo Allah ya fara tafiya zango ya tafi sai ya dan dakatar da rakoyi sai ce Aisha mu tsomara tana matsuwa sai ya ce ko ba za ki so Umar dan Haddabi ya zama shine halifa a bayan babanki ba kuma ba za ki so cewa Hamsatu Allah ya tabbatar mata da yabanta cewa ita ce sawwamatin sawwamatin ba mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare annabi ya san hafsatin ce ake sai da ke jike ya rasulullah ai hafsatin ce ai na san ke ce shi yasa na gaya maki alayhi salatu wassalam to ko kaji matan arziki da Allah yanzu yanzu in wancan ta zo in uwar gida ta gaya mu amarya haka ko dokin za ta hau ko kaji yadda matan suke so radiyallahu anhu ajma'ina wanke nan mu koma mahallin shayi to da aka zo za ta fi yakin gazuwatu bani mustalif wanda yana daga cikin ƙarshe-ƙarshen yaƙoƙin manzon Allah da aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta faɗa hannun sayyidat na Aisha ya zama da Aisha za a yi tafiya ta kawo manzo Allah manzo Allah ya ce lalle da ke za a yi tafiya daga waccan waƙiya da suke sai manzo Allah ya ɗora abin ƙura'a a hannun yaro ya ce kowace ta zo ta ɗauka a gaban shi sai ya soke wansa aisha na ɗauka ta buɗa ce to alhamdulillah aka fita yaƙi aka je aka yi yaƙi aka ciwo nasara aka kamo hanya lokacin da aka zo wani guri wanda daga nan saura zango ɗaya a isa madina ƙa'idan mata yan manzon Allah lokacin ayi hijabi ta sauka ba a ganin sai ai masa rumfa ana ce mata haudar wannan rumfar sai a yi mata shimfiɗa a kamar a shoya falankai haka sai a kewaye da yan rumfa to damun da an tashi za a tafi matan manzo Allah na gefe sai ta je ta shiga cikin wannan abu ta zauna sai safai zo su kinkimi wannan rumfa sai su tsora kan rakuni sai a ci gaba da tafiya to an zo wannan zango manzo Allah ya sa an yi sanarwa za a tafi za a tafi sai na duk wanda ke da biyan bukata ya je ya biya mai bawali ya yi mai bayan gida yi sai na aisha sai take za ta dan zagaya da ta je wajen zagayawa to nan da za ta tafi ta a wani abun wuya na wata daga cikin matan manzan Allah don ta rinka yi ma annabi kwalliya kasan su su matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gayun mata ne ba su zama yarkace kace irin matan yanzu ko yaushe cikin gayu suke duk lokacin da mai gida zai dawo za su yi gayu su ado shikenan to tafi a wannan abun wuya sai aka shi so ɗaya manzo Allah ya gani to ta ga to an kusa da awwa madina kamata ƙara samu annabi abun wuyan nan ya gani da ta je can inda ta ɗan tsuguna ta biya bukatunta za ta taso sai abun wuya ya tsinke ya faɗi sai da ta zo har ta shiga haudar an je a kira masu ɗauka su ɗora ta ta ce domin lokacin ba mu da ƙiba ba mu da nauyi ba mu da wani abinci da muke ci nama ma ba cika samun shi ba dan ma an ɗau hau da jin ba za a gane da mace a ciki ba amma shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce a saboda karancin shekarunta ne lokacin shekarar ta goma sha biyar ya ce tana jin ba abin wuya sai ta fita su kuma ɗaukar haudat yan rumfa suna zuwa sun san tana cikin wani suka ɗaga suka ɗora kan rakuni manzo Allah shi ma ya hau rakunin shi hayya a kama tafiya lokacin kuma sallar isha'i haka ta yi bayan an tafi sai na Aisha ta dawo ba kowa ga duhun dare tana zuwa su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce to amma saboda yaranta lokacin shekarar ta sha biyar a ga mun shekara shekara sha biyar ma wata ai bata ita aure ba ta ce saboda yaranta ta ce kawai ne kwanciya ta nan ban ji tsoron wani abu zai cutar da ni ba amma shi Ibrahim ya ce a saboda tawakkalinta da Allah ne ya sa ce kwanciyar ta ta kwanta ta ce kawai bacci ya ɗauki ta sai ta baccinta sai ta baccinta can shi kuma zango suka je aka sauka a wani guri kusa da asuba da aka da aka gaba ta hito bai manzo Allah ya tunanin mare ko bacci ya dauke ta a cikin haudacin ne kawai bai ce ai mata magana ba sai da aka yi sallar asuba masu Allah ya daga labule ina Aisha ba Aisha aka ce to ko ta dan zagaya ne tana da wata bukata shiru to ana ta jaje kai ina aka baro Aisha ba a ga Aisha matan manzo Allah manzo Allah na ta jaje a duba mun Aisha a duba kun san dai soyayya da ke tsakani to ai ana cikin wannan akwai Abdullahi bin Ubay shugaban munafikai su ga sun koma gihe can yana cewa hamma yana zagi yana yarinyar kaza kawai tana wahalar da dattijo kawai kun ga an sa mu ya kamata yanzu mu isa gida mun dade ba muna kawai yarinya ta zo haka ta saba ta wulakanta annabi ta wulakanta babanta to ita kuma can mu tsaya nan mu koma can filin da aka baro ta ita kuma can akwai wani sahabi ana ce mashi Safwan bin Mu'attal shi kuma jarumi ne kaman shi yana biyo bayan tawaga duk inda ya biyo bayan tawaga sai ya zo ya sauka gurin da in an dan manta wasu abubuwa na sahabbai ya tsatsanta sai an je Madina ce to duk wanda ya manta wani abu ya zo ya dauki abin shi shi haka al'ada shi take so yake hidimta mu annabi da sahabbai sai ya zo wannan gurin kusa da asuba ya zo ya sauka kan dokin shi yana dan dube dube kawai sai ya ga duhun mutum sai kai wane ne nan sai gane mutum ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Aisha ta farka farjiji waye sai Aisha ce kawai sai ya juya baya da ya juya baya sai ya kama rakumin shi ta baya sai ya kwantar da rakumin ya juya baya ya ce ya matan manzo Allah ta ce daman ya sani tun kafin ayin hijabi ya ce ya matan manzo Allah ki hau ta hau ai ga gaba yayi babban tsuntuwa wanda ya tsunto mata annabi Muhammad kuma Aisha ya ɗoro ta shi to ba zama ya taho ko sallar asuba bai tsaya yayi ba yana tafiya a ƙasa tana kai yana tafiya tana kai zuwa can nan munafikai ana wannan maganar kawai sai Abdullahi bin Ubayy la'anatullahi alaihi sai ya hango shi haba ta can ai wani ai shiryawa suke da safuwa na dan wa'adali kaza kaza yayi da ita kahin ma ta iso yau ne ya buga mu cikin sai ya rasulullah ga Aisha nan tare da safuwa da kan doki da kan doki da maza Allah sai ya murmushi ya sun fiye da kai bai sun komai ba aka zo sai na Aisha tana kullite haya haya ta maganganu manzo Allah ya ce Aisha ki sakko ta sakko ta rungume manzo Allah da Allah bai ce mata ko zan ce kun yi sallah kuma ni ce rasulullah ya za ya dauko matar ka in yi sallah akan zo wani kyau a turan wa sallah ha yace ya za ya dauko matar ka rasulullah ya tsaya in yi sallah kuma ga hansi yayi nabi alaihi salam ce ku je ku yi sallah ta je ta yi sallah yi sallah da Allah bai ce komai ba daga nan daga wannan zango a ƙara ko madina to sai na aisha ta ce saboda yadda safuwa ne ya rinka tafiya da ita sai rashin lafiya ya kama ta ya zama ba ta da lafiya yau ba ta da lafiya to sai maganganu ai ai abin ban mamaki a ta annabi kuma an kama ta da wani a ta annabi an kaza da kaza munafukai suka kama yaɗawa kuma har wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhu suka shiga ciki akwai Hassan bin Sabit ya shiga ciki akwai Hamnatu bint Jahaj babban mata ce ta shiga cikin yaɗa abu akwai Mustafa bin Sabit dan wan sai dan annin sai na Abu ya shiga ciki magana ce ta yaduwa ce ta yaduwa har dai manzo Allah ya ji ana wannan magana sai na aisha ta ce to da manzo Allah ya ji bai yi in wani abu ta ce to amma ban da lafiya ta ce yadda na san manzo Allah na tausaya mani lahiya ta lau to yanzu bai mun irin wannan tausayin ban da lafiya kawai in manzo Allah ya zo ya leko daki na sai dai ya ce ya kuka kwana ya alhamdulillah sai ya wuce ko bai kara dawa ya gobe kuma ko da ranar kwana na ne bai zuwa sai dai kawai ya leko ce ya kuka kwana lafiya lau sai ya wuce ta ce to wannan damuwa sai ta damun ta damun ta damun rannan ta ce wannan littafin da ya ci gaba da yasa wannan magana ta ce dama mu al'adar mutanen madina ba mu da matai a gidajenmu saboda sahara ce ta ce sai dai mata suna fita bayan magariba su je wajen gari wanda ke bukatar kewayawa mai bukatar bawali mai bukatar wani abu wanda sai an fita wajen gari ta je ta yi wa abinta aisha ce to ranar sai na ji sauki ne zan iya fita in je wajen garin nan in yi bukata kai an dawo ce sai muka tafi da mahaifiyar wannan mistautar sai mun je mun biya bukatun mu mun dawo muna cikin tafiya ban da lafiya ma ita ke kakkama ni tana rage ke nake samu karfin dawowa gida ta ce sai ta zani ta faɗi ta ce tana faɗi wannan ko sai matar nan ce Allah wadaran min tsawo an ta fa ce Allah wadaran min tsawo ita matan nan tana tausa yanzu matan manzon Allah mara lafiya ita ce za a rinka zuwa a yaɗa wannan muguwar magana game da ita ta ce Allah wadaran min tsawo Aisha ce sai dai karon na ce mata haba me yasa kike zagin wanda ya halarci yakin badar me yasa kike zagin sahabin manzon Allah ta ce aisha da kin san sharrin da ya maki da baki kange shi a wajena ba sai wani sharri ya maki shi kin tuna tafiyar ku da kabuwa dan mwadale ta ce to yana daga cikin masu yaɗa cewa mai tsawo lalata ya da shi ta ce annabi ya sani shi ya sani abubakar babana ya sani ta ce ya sani mahaifiyata ta sani ce sun sani ko da ke akwai sabani ita mahaifiyar ta ajiye ta yi wa fati ne a makka wasu kuma sun ce a madina sai na aisha ta ce na kwana wannan daren babban shi ba ina kuka bakin ciki na ya kara ta ce yanzu bakin cikin da nake na wannan kalmar da aka gaya mun sai ya ɗauke rashin lafiya na ya maida ke da safiya ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida da annabi ya shigo gida ya leko ɗaki na ya ce ya kuma kwana shi da sauki ya ce ya rasulallah ina neman izini ka ba ni dama in je wajen iyaye na don in samu taimako game da rashin lafiya jikina ya yi rauni maza Allah sai ya murmushi ya ce sosai kin dawo tana shi ce tana zuwa gida kan ma ce sallama kawai sai ta faɗa kan mahaifiyarta ta fashe da kuka sai mahaifiyarta ta ce haba aisha watakila kin ji maganganun da ake yaɗawa ko ta ce ki haƙuri ai daman duk matar da ke da fada a wajen mijinta ba za ta rabu da sharrin kishiyoyi ba tana son ta danne mata magana ta nuna magana ta cikin gida ta ce mata amma ni tsawo ki yaɗa wannan magana ki ashe kin ji shi na ji ta ce na dinga kullum ilallashi aisha ta ce saboda ma damuwa ta ce kitsan kanta har yayi furgai furgai haka ta ce dole na tsefe mata kai na sake mata ciki ta ce to bayan ta kwana ɗaya biyu sai manzo Allah ya zo ya dafa kofar ɗaki ya ce Aisha ya jiki ta ce a Rasulullah da sauki to kamar me ke samun ki ne sai umar kuma ta ce ka san halin kamar da ka san halin yara yan maganganu ya rasulullah irin dai wanda kuka ji din nan su ne dai shi sai na sai na aisha shi sai ta tashi ta fashe da kuka to tana sai na abubakar na waje yana jin kukan ta ya ji manzo Allah ya shigo shi ma sai ya shigo ce manzo Allah ya ce to duk maganganun nan da ake faɗa Aisha idan kin san kin aikata wannan abu ki je ki nemi gafarar Allah idan ko baki aikata ba Allah zai tsarkake ki ta ce to wannan maganar ya tafassara min annabi ma ya yarda da abin da ake faɗa ki ina magana ma a kawo in na aikata ta ce kawai sai na juya baya na kalli bango ina kuka na ce wallahi idan na gaya muku maganar gaskiya cewa ban yau ba za ku gaskata ni ba in ko na gaya muku cewa na yi ba za ku gaskata ni ba da haka ni na miƙa al'amari na zuwa ga Allah matsayina matsayin annabi yaquba game da dan uwan shi annabi yusuf wallahu almusta'an Allah kawai shi zai taimake ni take daga nan ko bakin ciki na hauhawa kuma gari na ta dauka ai ga nan ma annabi ya ma gane magana ya ma kore ta gidansu kasan dai magana sharu to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sayyidina Umar yace Umar me zaka faɗa game da wannan maganganu da ake na Aisha yace ya Rasulullah na rantse maka da Allah ƙarya ne yace kai da muka san kuda mai hawan najasa bai hawan jikinka ya za a kuma Allah ya za jikin ka hau jikin wata mata wata ke da najasa ce wallahi ƙarya ne ya rasulullah na zalla shi na ji naka tashi ya kira sai na Usman yace Usman ana ta maganganu kan Aisha Allah bai zartar da hukunci ba kai mai magana ka akan wannan abu na Aisha yace ya rasulullah na rantse maka da Allah ƙarya ne yace kai da inuwar ka ba ta sauka kafa kai ne Allah zai sa kuma jikinka ya taba jikin wata mata mai najasa karuwa ce wallahi Allah ba zai haka ba sai kira sayyidina Ali yace Ali me zaka faɗa game da wannan yace haba ya rasulullah yace kai da wata ran ka zo kana sallah da takalmi ka taka najasa mun kabbara sallah muka ga ka duka ka sabula takalmin muka ce ma saboda me ce jibril ne Allah ya aiko shi daga saman sammai ce a gaya maka takalmin ka da nan za ka tude shi ne zai bari ka kwanta da mata ne da jisa ya rasulullah wannan magana ƙarya ce za Allah alaihi salam ya kira wasu daga cikin ansar su ta magana su sai maganan mata ka san su ta su tana dadewa ba ta fito ba akwai abu ayyuban ansari yana daga cikin wanda manzo Allah ya kira suka karaita magana yana komawa gida ran shi bace mata shi na ta lallaba shi abu ayuba lafiya yana umma ayuba ba komai wani tashi hankali ne sai ta ce ko ka ji abin da aka ce Aisha ta aikata ne sai ce wai ga miki ta aikata ƙarya ne ta ce kwantar da hankalinka ai ba Aisha ba matan manzon Allah ni ma matarka ba zan iya aikata haka ba balle Aisha yace to kuma kin sa rai da inuwa na san safuwa da dan ma'addan wallahi ni ma ban iya aikata haka balle safuwa da dan ma'addan ya aikata na ka ƙarya ne ana nan sai kuma manzon Allah ya ƙara kiran National Conference kira sai na Umar sai na Ali ya kira ni wasu daga cikin sahabbai sai to ni sha'anin nan ya girmama gare ni masoyi na ya kasa kwanciyar hankali kuma ga maganganu ana ta yadawa ya kamata ku bani shawara sai na umar ya kara maimaita magana shi ya rasulullah maganan nan ƙarya ce ka ci gaba da zama da matarka kawai Allah zai saukar da hukunci sai na usman ya rasulullah ni abin da na gaya ma kan shi sai na alisi ya rasulallah wai tun da abu ya kai ya kawo an juya an juya ya rasulallah ka sake ta mana hankalinka ya kwanta hankalinka ya kwanta hankalin mahaifinta ya kwanta kowa hankalin shi ya kwanta sai maza Allah ya canza fuska to kowa ya tashi ya bani gobe to kasan su mutane ba su cika faɗin alhairi ba sai sharri da kura ta kwanta maimakon a gaya ma Aisha maganar sayyidina Ali ta farko sai aka gaya mu Samir aka ce ai cewa yayi ma annabi ya sake ni to da ita da shi duk ba ma'asumai bane ita kawai wannan abin ta sa a zuciya shi yasa duk inda aka yi a musulunci yin Ali yanayi Aisha kenan sai daga ƙarshen rayuwa ne bayan waƙatun sifil da waƙatun jamal daga nan ne dai aka zo aka yafi juna bayan sai na aisha ta ce to tunda abin ya zama haka aliyu ya ƙi zaman lafiya mu'awiya ya ƙi zaman lafiya yau zan ban madina ta hawa raƙuni za ta tafi za ta dawo makka sai na ali ya ce mutane ku je ku tare ta ba za mu ban matan manzo Allah ta ban madina ba wani ɗan oba aftin kasan mutane da wuce gona da iri yana zuwa aisha ce ba dawa kawai ya samu ya samu kafar rakumin ta rakumi ya durkushe ta faɗo ta wuntsila aka ce an gaya ma ali to ka ji ya rugo da gudu ya zo yana haba aisha haba uwan mu mumine ya lallashe ta ce aliyu kai za ka sa a yi haka ya ce haba aisha ni ba zan ni ban sa a yi maki haka ba cewa ne a lallaso ki ki dawo sai maganganu shi ma dai sai na Ali ya maganganu ya ce a fauta an ka ya Ali ya ce wa a fauta an ka ya Fatima ya ya Aisha Ali na ya ce maka duk abin da kai mai ce to ni ma duk abin da yake min na ya ce mai da ga yanzu wani yanzu ya ce mana suna rigima za mu yadda to shi kenan ana cikin wannan manzo Allah ya ce a tashi a bashi ku sai wa'annan ayoyi guda goma sha shida Allah ya saukar da su baki daya wanda karatunmu nawa ba zai iya ɗaukar su ba watakila ya dai karatunmu na gobe zai iya shige su baki ɗaya to shikenan da Allah ya saukar da aya inna allazi ja'u bil ifki wasbatu min buhayyi zuwa alhadisati lil hadisin wa hadisin lil hadisati da aka gama saukar da aya ko sai manzo Allah ya miƙi ya ce ina Abdullahi bin Ubay aka ce gashi ce aje ai mai bulala 160 wanda ya kazafi bulala tamanin ake mai ya ce amma ai mai bulala ɗari da sittin ina hassan bin sabitin ai mai bulala ɗari da sittin ina misau ai mai bulala ɗari da sittin ina hamdatu bin tijatin ai maka bulala tamanin an yi dirin dirin wanzu Allah sai ya tafi daman kafin ya tafi wa shuhada wa aruga Aisha yau Allah ya wanke ki ga isan annabi ya ce abu lalawa da abu lalawa da sai ga manzo Allah manzo Allah ya zuci ya karanta ma Aisha wannan ayi ce to Allah ya wanke ki baki da laifi sai mahaifiya ta ce ki tashi ki gode ma manzo Allah sai in gode ma annabi gode in gode ma Allah da in gode ma Allah abubakar ce ki gode wa annabi ta ce ni ba zan gode ba ba kai dai ka gode mai amma ni Allah zan gode ma kaga nan gon ai akwai karatuttuka da yawa shine shi Ibrahim radiyallahu anhu ce a ai fana'i ne ya samu Aisha ta san ba mai iyaye abun sai Allah to tunda ya yaye to bar ka gode mai ita shi ko abubakar ya yi mushahada da annabi ne yana ganin sai an yi matakala ta gun annabi za a je gun Allah ita ko ta gama fana'i cikin annabi ta ce cikin Allah ce fana'i wannan tsufaye dai sun fahimci abin da ake ne shi kenan to malaman tafsirai sun yi sabani cewa Abdullahi bin Ubayyin ba a yi mai bulalar ba dan shi Allah ya mai wai za a radar Allah bi abdi sharra amsaka anhu bi zambi hatta yawafa bi yawmal qiyamah aka ce a kyale shi aka zane hassani bin sabitin ba mawakin nan aka zane shi wannan misdaukin dan amin sai na abubuwa ne aka zane shi aka zane hamnatu ko kuma wasu malaman tafsirin kamar da imamul qurtubi ya ta kawo dai an yi bulalan ba ai ba a takaice dai manzo Allah ya ce ai ko an yi ko ba ai ba to shikenan sai na abubakar Allah ya kara mashi yadda da ya fi cewa lalle akwai wannan misawun wannan misawun nan sai na bukar ya rike shi sun yana karami shi ya ciyar da shi ya tarbiyyantar da shi ya mai aure ya ba shi gurin zama shi ya ba shi jari kuma shi ne juwarin shi duk abin da zai karkashin abubakar yake amma yau da shi ake yaɗa cin mutuncin da ya sayi da abubakar a wannan mutuncin ya kai sai na wuce sai to tun da misɗahu yi wannan ya ce na rantse da Allah daga yau ba ni ba shi ban ƙara ciyar da shi ban ƙara shayar da shi ban ƙara tsaya min ya je ya hidima shi in yi tawa to shi ma Allah bai kyale shi ba da aka zo Qur'ani yanda Allah ya lallashi Aisha ya lallashi inda ta yadda ya lallashi Abu Bakar shi wala ya akalul ulul fadl minkum za mu je kan shi ta ba manyan mutane ai bai kamata ku yi haka ba shi kuma Safwan dan Mu'akkal da ya ji labarin bayan an yi wannan abubuwan ya zo ya Rasulullah yace to na ji ana wa'innan maganganun amma ban ce komai ba daman na san Allah zai wanke ni kuma idan ya wanke ni na san abin da zan yi yace to ya rasulullahi in gaya maka tunda ta kama in gaya maka yace wallahi tallahi tunda nake ban taba saduwa da mace ba ban ma iya saduwa da ita kai ba ma ban yace ni ban ma sha'awar mace kwata kwata ni hakuri ne shi kuma rasulullah idan ma kana shakku in bude maka mayafi na kaga gabana kaga halin da nake a ciki zalla ya ce ai tunda Allah ya wanke ka ai ba wata magana sai ka cigaba da hidima to amma duk da haka dai ka san zuciya daga nan kawai sai ya dauka kobe shi ya je iske wani guri mutane sun zauna an kewaye hassani bin sabitin an yi zugudun zugudun yana zuwa da kowa sallama ba kawai ɗauka kobe ya samu aka ya kafta mashi sai jini shawashawar shi kuma hassanu daga na ya gane to kafa ya kara sai ya kiba da gudu ya zo gaban manzon Allah shi ya rasulullah kaga abin da safwan bin ma'attalin yayi mu manzon Allah ya ce a kira shi ne sa ka sare shi ya rasulullah yana daga cikin wanda suka yaɗa cin mutunci game da ni manzon Allah ya ce jinin ka ya zuba a banza a kula fa manzon Allah ya ce jinin ka ya zuba a banza shi kenan wannan sabuwa dan mu'addan kenan an ce yayi tsawon rai ya kai har lokacin halifancin sayyidina Umar akwai wani yaki da ake ce magazuwata armaniya a can yi shahada wasu kuma su ce a yakin rum ne ya shahada dukkan su dai Allah ya kara musu yadda da kusanci baki daya to nan wannan shine aqida ta ahlus sunnah wal jamaa ahlus sunnati wal jama'a fa na gaskiya ba na hayaniya ba wannan shine aqida ahlus sunnati wal jama'a na gaskiya cewa sayyidatuna Aisha ba mazinaciya bace matan manzon Allah ce abin da zai baka mamaki ka je ka ɗautar siyon shi Ibrahim musamman irin mutanenmu wanda irin mutanenmu muna maganar maganar 'yan shi'a da mun zo muna magana yan shi ala ga mutanen mu yan dariƙa suna ganin ba a kyauta ba to ai dai koko dariƙa dai yanzu wane ne to ka je ka duba littafin shi tafsirin shi ka duba karshen alhadisat wal hadisin abinda shehu ibrahim ya ce duk wanda ya zagi sayyidina aisha kafiri ne in shi ba zagin aisha to duk wanda ya zagi sayyidina aisha in ji shehu ibrahim kafiri ne mu kawai dan mun ce mu kuma kawai layin mu mun ce in dai mutum na zagin sahabbai ka ai mu'amala da shi dariƙa daban mai shi'a daban zagin sahabbai ba dariƙar tijaniya bane kuma shikenan mun zama abubuwan zagi abubuwan fata to a sani dariƙar tijaniya daban shi'a daban in dan dariƙar tijaniya zai shi'a to ya aje mace wa tijani sharbin shi zai shi'a a ce habba tijani almajirin shehu ibrahim ya lalace wani aka ce wa ranar ashura bai azumin ashura ciyar wadda ake yi bai yi wai ya sa baƙaƙen kaya wai shi ma wai yana bakin cikin an kashe husaini to amma ya hana baka yi bakin ciki baran da aka fasa manzo Allah baki ko ko bakin manzo Allah da ke daraja husaini ba mun san husaini na da daraja yana da kima manzo Allah na san shi mu ma ba mu goyon bayan wanda suka kashe sai na Hussein mu ma cewa muke Allah wata ransu amma dai Shehu Ibrahim Shehu Tijjani ba su koya mana wannan ba daga duk ba Tijjanin da ya lalace ya zama cewa yana irin wannan activities sun irin wa'annan mu'amalatin to sai ya rabu da Shehu Ibrahim dan haka Shehu Ibrahim yana nan a duba cikin gudubobin shi akwai inda yake cewa sun yi magana da sarkin makka abdulaziz ko faisal ne ko shi abdulaziz din ne yake cewa mun yi magana da shi yake cewa ya musulunci yake a afirka ya ce wallahi mu musulunci ɗaya ne duk inda kaga musulmi musulmi ne sai ce to amma mu nan kaga ga ahlus sunna ga yan shi'a muna ta rigima da su a gurare daban-daban wajen aikin hajji sai shehu ibrahim ya ce mai ina imanin wanda bai san abubakar bai san umaru bai san usmani bai san aisha yace ina imani a wajen shi in ji shehu ibrahim wa to kai kuma kai ka kace a me zagin abubakar da umar da aisha yana ce ma aisha jata karya wannan mutumin shine abokin mu'amalarka wallahi ba za ka ga shehu tijjani ba wallahi ba ruwanka da shehu tijjani ba za ka ga shehu tijjani ba kai ba almaji kuma ko uban waya daure ma gini da haka duk wanda ya zagi sai da tuna aisha kafir ne haka shehu ibrahim ya faɗa duba tafsira a gani duk wanda ya zagi aisha kafir ne kuma yanzu da Allah al'umman manzo Allah yanzu yau kawai sai ka mutum ya zo ya gaisa da babanka kana zaune gehe guda sai ya ce ma wane baka san uwarka da babanka ke aure ba baka san tsohuwar karo ba ce a BCJ aure ta lala ne za ka yi mai to abin da Allah ya ce mana game da Aisha cewa ya annabiyu auladil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu mahatuhum yace matayen annabi ummahatuhum iyayen masu imani kenan duk wanda yace Aisha maznaciya ce to fa ya ce shi ba mumini bane tunda bai yadda oshi ba ce wa zai yadda a ce oshi maznaciya ce kuma yanzu kana da hankali ka ji uban kana nemo wata karo zai aura sai Allah duk inda karfin ka yake ba za ka hana shi ba to sai uban ka ne ya annabi a ce manzo Allah ya auri mazinaciya kuma wai haka zo ka rinka faɗi ka ce Qur'ani ya faɗa raka a sani cewa sai na Aisha radiyallahu anha Allah ya wanke ta Allah ya tsarkake ta kuma Allah ya tabbatar da ita tana faɗa a hadisi na cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina haqinati wa zaqinati tace bari ku ji karshen kusanci na da annabi manzo Allah ya yi wa Fati tsakanin haɗe abin da ya shafi miyauna da jikin makogaruna ƙarshen abin da ya shiga bakin manzo Allah ya fati miyan Aisha dan Allah Allah zai ban manzo Allah miyan wacce ba mutum ya kirki bai shiga bakin shi ita ce jiyan manzo Allah manzo Allah na rungume a cikin ta yawa fati bayan yawa fati zaninta aka sa aka lullube shi akan shimfiɗarta aka gama aka ɗauke shi a ɗakin ta aka gina mai kabari yanzu cikin ɗakin ta yi kuma yau in ka je ka ce assalamu alaika sallama ɗakin ta za ta shiga ta kuta ita gun manzo Allah da haka wallahi matasa mu shiga sai ta yi mu ba mu isa mu hana mutum ya aƙida shi ba amma dai ko muna da horumin mu ma akan aƙidar mu mu yi magana yau in mutu ya zo ya ce ya ce min kai malam ni kafirci zai yi sai in ce alaba ka fa balle ma su ne sauke sauke za ka yi shi'a ka zagi wani ka rabu da wani wannan ba wani abu ne ka je kai abin ka alaba ka sa'a to amma dai mu abin da bamu yarda da shi ba a lulluɓamar kura fata akuya tijjaniya kuma shi'a ba bai yarda da wannan ba kadiriya shi'a ba mai yadda da wannan gaskiya ne abin da muka yadda da shi shi'a shi'a kai wallahi ni irin fahimta ta da za a zo za a yi wata mu'amala yan shi'a a cewa za su yi bikin saukan qur'ani ba za su zagi sahabbai ba in suka gayyace ni zan in suka mutu zan musu ta'aziyya in musiba ta same su zan jajanta musu amma su sani ni dan tijjaniya su kuma 'yan shi'a ne su hidimar su kirista ma ina mu'amala wacce ta daidai da shi ka kowa ya mu'amala shi yadda zan mu'amala ɗan kizara mu'amala da shi ɗan shi'a zake mu'amala da shi irin tashi ɗan taskina ma in yi da shi irin tashi ɗan boko haram ma in zai so zake irin tashi amma dai ya san inda ne amma ya ɗauri gakka in za a'a ina da shehu tijjani ina da shi wani Ibrahim sun ishe ni to da haka dai a gurguje wallahi matasa mu shiga sai sai mu kowa ya tsaya inda yake kowa ya tsaya inda yake in kaga ana zanga-zanga ba taka ba to yi hakuri zagayen maulidi na zuwa sai kai taka ba ka da matsala in kaga an zo ana wa'azin ƙasa ba naka wai hakuri maulidi na nan wata takwas za kai kana yi sai da ramadan ya zo muka daina zuwa to da haka amma ba tijjani sufi ya lalace ya dinga tsince tsince ya tsinto ce ya tsinto ce me zai amfane ka Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana to shine Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum hakika waɗanda suka zo da kiran ƙarya kirkira ƙarya abinda ba a yi ba su ce an yi Allah ya ce usbatun minkum wasu ƴan jama'a ne daga cikin ba kowa da kowa ba ne wasu 'yan kaɗan ne wasu daga cikin malaman tafsiri sun kai iya lissafi sun ce duk sahabban manzan Allah wanda suka yadda da wannan abin munafukai da wanda ba munafukai ba mutum arba'in ne wasu kuma suka ce ma akwai wanda suka ce duka mutum sha uku ne kai wasu ma suka ce a iyakar wanda aka faɗi din nan su ne suka yadda da magana dan da akwai wanda ya yadda da malaman tafsiri sun kawo shi Allah ya ce usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin la ta sabo shawarar lakum kada ku yi zato ki Aisha da kai Safwan da Abubakar da matar shi kada ku yi zaton wannan abin sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum wallahi alkhairi ne gare ku da Allah yanzu da aka karanta wannan ba mu ƙara san Aisha ba ba mu ƙara kin Abdullahi bin Ubay ba kaga ya zama alhairi gare ta shi kuma Abdullahi bin Ubay da irin mutanen shi ya zama sharri gare su amma abin da zai baka mamaki na so in zo da wasu waƙoƙi na kasa haddace su kazu tunda dazun da gansu na so in zo da su ka ji inda shi Hassanin nan yake tuba yana faɗin cewa shi fa wa'innan maganganun da aka ce ya faɗa game da Aisha wannan abun wallahi shi bai fahimci abun bane abai bai ya fahimce shi ina ba da uzuri na cewa kamata ya za a imma mutanen gidan manzan Allah kazafi kamata ya za a imma mutanen gidan manzan Allah sharri kamata ya za a imma mutanen gidan lu'ayyu sharri wanda yake yana daga cikin kakannin manzan Allah kawai in ban mata ba gobe in na haddato su ko kuma zan zo da su ku ji yanda yake wanke kan shi game da abin ya fahimci abin a baibai ne kuskure ne ya same shi amma Abdullahi bin Ubayy da gaske yake da yake munafiki ya sani ya yaɗa sharri shi yasa zai dawwama a wuta Allah ka la'antar mana shi Allah subhanahu wataala ya ce bal wa khairul lakum li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne mutum daga cikin waɗanda suka kirkiri wannan sharrin to yana da abin da ya samu na sharrin gwargwadon abin da ka aikata to gwargwadon abin da zaka samu na wannan sharrin wallazi tawalla kibrahu minhum haka nan kuma wanda ya jibinci babban al'amari daga cikin wannan lamarin shine Abdullahi bin Ubayy ya fi yada abin ya fi zuzuta wannan abin Allah ya ce ba za mu kyale shi ba wannan lahu azabun azim yana da azaba mai girma a wajen Allah subhanahu wataala dan yana daga cikin innal munafiqina fi darakil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira na'am لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين نعم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء نعم وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Allah subhanahu wataala ya ce laula idza sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji wannan muguwan magana ta kirkirar ƙarya game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya hana wannan laula din tana ma'ana hallani mai ya hana zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira sai ya zama cewa mu'minai maza da mu'minai mata sun yi zaton alhairi ga kawunan su nan kuma Allah yana fassara abin da ya auku ne game da Abu Ayuba da shi da matar shi din wanda na faɗa ɗazu. Allah yana fassara irin yaban alhairi da suke ga abin kina. Allah subhanahu wataala ya ce me yasa su yi wannan wa qalu su ce hadha ifkum mubin wannan kirkirar ƙarya ce mabayyaniya wannan abu ba a yi shi ba kirkirar shi akai aka jingina musu laula ja'u alaihi kwan karanta laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah ya ce me ya da wa'annan maganganun tunda an ce in an jefi mace da zina sai an kawo shaidu guda hudu Allah ya ce to laula me ya hana su ja'u alaihi bi arba'ati shuhada su zo da shaidu guda hudu wanda suka kama wannan sahabin da sayyidatina Aisha suna aikata wannan alfasha sun samu shaida sun kawo Allah ya ce to me ya hana su yi haka Allah subhanahu wataala ya ce fa islam ya tubi fa islam ya tubi shuhada Allah ya ce to idan ba su zo da waɗannan shaidu ba fa ulaika indallahi humul kazibuna to a wajen Allah sunan su makareta makareta ne Allah ya karyata su cewa abin da suka yi ba gaskiya ba ne Allah ya tsarkake sayyidatina Aisha da ita da wannan sahabi Safwan bin bin Mu'attal Allah ya wanke su subhanahu wa ta'ala wa la fadlillahi wa mawlaakum alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afawtum fihi adhabun azim sadaqallahu alazim Allah subhanahu wa ta'ala ce wala la fadlillahi alaikum ba dan falala Allah akan ku ba ta samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin ku wa rahmatuhu da rahmashi fi dunya a duniya wal akhirati da lahira ba dan manzo Allah na cikin ku ba ya za ku iya walwala wannan rigima ya Allah ko kai ne kai tafiya da matarka an je tasha aka neme ta aka neme ta aka rasa zuwa can yi gaganta kawai wani ya taho da ita a wata mota da Allah ko dai kai mai godiya ya zuciyarka za ta ji daɗi to wa zai iya gaya ma cewa kaza aka ko kaza aka yi babu to amma saboda manzon Allah na nan alqur'ani na nan sai Allah ya tantance gaskiya yace wala wala fadlillahi alaikum wa rahmatu ba dan falala Allah akan kuma da rahama shi fi duniya wal akhirah kuma rahaman nan ta Allah a duniya annabi rahama ne falala ne a lahira annabi rahama ne falala ne lamassakum fima afaqtum bihi azabun azimun Allah ya ce da azaba mai girma ta same ku fima afaqtum a cikin abin da kuka kutsa a cikin shi wannan abin da kuka kutsa na yin ƙarya da ƙirƙirar ƙarya ba dan annabi na cikin ku ba ba dan alƙur'ani na cikin ku ba wallahi da azaba mai girma ta shafe ku amma ka zanto annabi na nan Allah bai saukar da azabun ba wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun alhamdulillah ina ganin ne ya kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda kuma muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da ayyukan mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ina ganin ne ya kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu gobe da fatan Allah ya mana muwafaka amma ban sani ba ko akwai tambaya sai tambaya in babu ko mai addu'a mu tashi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kwarai kuwa mai zagin abubakar da aisha har da kai laifin mai cewa Allah uku bane amma an ce ba za ka yi kasuwanci da kirista ba za ka yi kasuwanci da su za ka gaisa da su za ka yi mu'amala da su amma za ka ji akwai maganganun malamai da yawa akwai imam malin na cewa duk wanda ta tabbata yana zagin abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko aisha ko wata ya ce ka a daina mai sallama yana su imam mali ya faɗi wannan amma daga cikin malamai suka ce to tun da aƙida ce kuma akwai kalmar shahada tare da su ya ce za a ɗauke su dai masu karkatattun aƙida za a ci gaba da mu'amala da su amma dai ba za a ba su aure ba don kada su yawaita su ɓata aƙidan musulunci haka suka malamai suka faɗa Allah ya mana mawafaka akwai wata ko sai addu'a salati goma ga annabi Allah ka zo na tafi kan lafiya abubuwan da suka damu kasar na Allah ka yi maganin